ayata 219 yas'alunaka anil khamr wal maisir aya 219 suratul baqara yas'alunaka anil khamri wal maisir za su tambayi ka dangane da giya da caca qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismu wa ismu kuma akbar min nafi ka ce a cikin su biyun nan giya da caca akwai babban laifi da amfanunuka ga mutane amma laifin nasu ya fi girma fiye da amfanunuka nasu jiya in sha alamar ga dan yi bayani daidai gwargwado kaɗan dangane da al'amarin jiya da caci ɗin amma ba mu gama ba a kai za mu ɗora daga ciki akwai abin da muka karanto na wani dogon hadisi da ya nuna cewa ainihin wani sarkin musulmi wanda ake ce ma mahadi ya ce ya tambayi abul hassan imam kazim kenan rai salam dangane da ko biya haramci don suna cewa cikin littafin allah su su ba su ga haramcin ta ba soji sun ga an hana ne to sai ce masa iya haramun ce ya ce to a wace aya sai ce ma ya ce masa a ayin da ke cewa inna ma harama rabbi al-fawaisha ma fara min hawa ma wa ta wal ithma wal bagaya da ghayr al-haq to nan kaga sarahatan inna ma harama allah amma harama rabbi fawahisha sai ce fawahisha ma zahar min hawa ma ta wal ithma to ithma din nan giya yake saboda ayin da take cewa يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع هذا إثم إثم دجيا دجاجة سو أكا كرا إثم وكما كان سي أكا تي عن أنا إثم وسي شي الابن يكفيل wanda shi waziri ne cikin waziran shi wannan sarkin sai ya ce godiya ta tabbata allah da ya aje wannan ilimi a lullaita sai shi sarkin musulmi bai iya daurewa bai zai ce gaskiyanka ya rafi ne domin dama ana zargin shi alibin yakin suna zargin shi cewa shi mabiyin imam kabin akwai kisan wadannan ana zargin kana bin imami masu ne ma shi ke aini ya zama zargi ya zama laifi ana tuhumansa kuma a kisansa an nuna cewa ainihin sun taɓatawa da wani bawansa ko yaron gidansa kai sai ya kore shi daga gidansa to sai je tona masa asiri ce ai ga masarki musulmi ai cikin kyaututtukan nan da ka ba shi akwai wata alkyaba da ka ba shi ai ya ba ya aika ma imam kazim a ranar lokacin da aka yi aika ma imam kazim amma da waɗansu tarkace sai shi imam kazim ce dawo masa da wannan alkyabin ya ce kula da ita za a bukace ta wani lokaci wannan sai shi sarki musulmi ji zafi ya ce a kira shi ya ce a nan ba sai ka je wani ba ka zo man da wannan alkyabin da na ba sai ya ce a je wuri ka ba aiki ka ba su ka ba aka ɗauko akwati da aka ɗauko akwatin sai aka buɗe sai ga alkyabin sai ce da yawa an sake karɓar tsegumi dangane da kuma dai kisan shi ne da yawa har da mutum alwala ma ya an ana da mutum wai kafa da za a mata ina za a shafa daga daga kan kafa ne za a shafa zuwa yatsu inda inda an ce koko daga yatsu zuwa sam sai a aika imam kazi imam kazi sai rubuto musu cewa ya ya yi alwala sai ya ya ɗauki mishi ya wanke fuska sau uku ya wanke hannun dama sau uku hannun hagu sau uku ya shafi dukkanin kai ya shafi kunni ya kuma wanke kafa zuwa ka'abaini har ma ya wanke fuskan mahayi ma ya tsatsaita gemu yadda a masu ke tutun da imamu ne rubuta mashi sai na yin hakan sarki ya maƙi ina leƙa shi ga yadda yake alwala sai ga yadda yake alwala ce "Hmm, da gai ba na sake karɓar tsiri da ma magana ta ƙare ba na sake karɓar tsiri ne tun da shi sarki sarki musulmi ya ga sar- ya ga alwalar irin nasu irin alwalar sarki musulmi yake yi to daga nan sai imam ya rubuto musu takarda ya ce yanzu ga yadda zai alwala ya wanke fuska sau ɗaya wujuba na biyu istibara ba ne hannun dama haka nan hannun hagu haka nan ya shafi kai magabacinsa ya shafi kafa zuwa zuwa goro to sai ci gaba da kuma sarki musulmi yanzu ba ba- ko da an ce mishi ai ga yadda yaran ce ƙarya ne kuma shi ya gani alwalan sarki musulmi to shi wannan shine amma wannan da da aka yi wannan tambayan sai shi Ali bin Yaqin bai mallaki kansa ba yace na gode ma Allah da ya aji ilimi a gidanku a hannu bai sai ya ce sadakta ya rabe ni to shi kenan da da- wannan wannan wannan sarahatan kenan ka ga giya haramun ce amma da istidrajiya ne aka haramta giya ba mataki mataki ba matakin farko ne kawai aka ce aka haramta giya to shi tambayan za ta taso mecece giya mecece giya domin akwai wani ruwayan da ke cewa daga eh, ruwaya a cikin tafsirin ayashi daga ali ibn al-husayn alaihi assalam ya ce alhamru min sittati ashiya التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل والذرة giya ana samun ta ne daga abubuwa shida dabino zabibi alkama sha'ir zuma da kuma wala allah zurra ana yake masa kamar irin su su gawa da da masara duk ana cin su zuma shi to daga wa'annan ne na'am akwai akwai nau'in abubuwan da akan sha a maye ana samun su daga abubuwa daban-daban akwai wanda ake samun su daga daga tsaba akwai wanda ake samu daga 'ya'yan itatuwa akwai kuma wanda ake samu ta hanyoyi daban-daban to kada wannan ya zama ce wannan shine kawai kam wanda wanda- suna da kuma sunanaki daban-daban irin wanda ake samu daga daga tsaba akan ce mishi kuka wanda ake samu daga ɗan itace yana da wani suna daban wanda ke gasu nan gasu nan. to to shine giya to akwai ruwaya har wala a cikin tafsirin ayashi daga Al- Ali bin Muhammad alaihi salam yana cewa an- an an tambaye shi dangane da ya salon anan khamr wal maisir sai sai ya ce ji'irtu bi daka menene eh, menene wannan khamr da maisir din sai ya rubuta masa amsa ya ce kullama qumira bihi fa huwa al maisir kulluma qumira don da aka yi kimaninsa wato ma'anin kimari a sa kuɗi a sa kuɗi ya ciwo kuɗi duk abin da aka saka kuɗi ya ciwo kuɗi to sunansa kima to shi ne mai sa ko ma ya zan menene in za a sa- in za ka saka kuɗi ya ciwo kuɗi sannan sai ya ce wa kullum muskirin haram duk abin da ke sa maye haramun halas saboda haka me- mecece giya amsa abin da ke sa maye me mecece giya duk abin da za a za a bugu da shi sawa'un sha ake yi ruwa-ruwa ko kuwa ana bukawa ne a kunna a buka zu- a zuƙa irin yadda ake matara ko ana shaƙa ne ta hanci ko kuma ana zurmakawa ne a a jiki ko ana gugutunsa wato inda za mu kaddara akwai wani nau'in abin shaƙa kamar koda turare ne amma in aka shaƙa ba a bugu to ya zama mene muskil ko muskil haram akwai cikin hadisan sai da zahara ma akwai da mu karanta a nan da ran cewa ainihin ta ta- riwaya ce daga gare ta daga manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu muskilin haram ta ji wajen baban ta duk abin da ke sa maye haram ka gani kaga ma ba sai ka yi istinbadin ka ce kullu muskirin kham wal khamru haram sannan sai ka ce hadha ya'ni kullu muskirin haram domin akwai hadisin kullu muskirin haram kai tsaye duk abin da ke sa maye to an an sha kuma a cikin majima na ga cikin a cikin majma'ul bayan ya kawo zan ko zan ga shi ya kawo cewa ittifaqin ah, ma'abuta ilmi akan cewa duk abin da in aka sha mai yawa za a bugu to kaɗan ɗinsa ya haramta to ta- tambaya za ta yana iya tasowa to in ba a gubu ba in ba a gubu ba a gubu ba a gubu ba ba a bugu ba sai mu ce ko ba a bugu ba in dai ana eh, wato misali kenan idan aka sha mai yawa za a yi bugu wato in aka dan kurba ba a bugu ba sai mu ce duk haram duk abin da mai yawa ke bugarwa kaɗin ɗinsa ya haram kaga muskir ma'ana ba wai sai ya sa maye ne ya zama haram ba in dai muskir ne shi yana sa maye to ya zama haram an bugu ko a ba a bugu ba saboda haka kuma ko ta wani hanya ake buguwa da shi in dama dai ainihin an- an- an an san yana bugarwa to tambaya hatta ko da ainihin eh, mai ts- abin mai tsarki ne sai mu ce eh alal misali akwai abu kam- kamar gan- ganyen wiwo yana da tsakiyar tsarki tun da ganye ne ko ba yana da ba yana da tsarki ba na mai mai gusar da hankali mai cuɗanya hankali mai rufe hankali ya ce wa mastakara wa maskarra kafiruhu qaliluhu kham abinda duk mai yawansa ya bugar kaɗan ɗin shi giya ne hadha huwa zahiru fi riwayati ashabina wannan shine zahiri daga ruwan da muka samu daga malaman duk sun tafi haka a cikin kafi wannan ne- muna magana dangane da giya ne da yake an haɗa giya da tace a tare to wannan wannan babin giya kenan an fahimta me tambaya mai ce ce giya amsa giya ita ce duk abin da ake buguwa da shi tambaya in an sha amsa ko ba sha aka yi ko in an shaƙa ne ko an zuƙa ko an zurkuɗa an zurmuƙa al- al- al- allure yanzu da masu an masu yin, eh, alluran heroin shi ana ana zurma kama mutum amma kuma yi an- ana buguwa kaga ya zama giya Eh, wiwi ana ana bukawa ne akwai kuma wanda sukan yi masu je su sa hancin su ma a wani abu masu su shaƙa su shaƙa su shaƙa su idanun ya ja su su zo suna tafiye sun shaƙa ne ta hanci kamar irin su koke dina ana ana shaƙa a hanci wasu ma sun sami sun dabarar abubuwa masu- masu wari suka zuƙa su su bugu su sha har kwatanni sai su je su tona kwatannin su sa hanci ko sarga su daɗe in suka da isa shi a zai su har ilanin da canza sai su dawo suna tafiye to shi kenan duk kaga duk duk ko ta wani hali tun da ainihin buga- eh, gusar da hankali ne ya sa aka haramta shi to duk abin da ke gusar da hankalin mutum ya shi ciki an fahimta shi ne yake kuma haka zaɓin ko da wannan abin yana da tsarki do- ko ba da ba na jasa ba ana misali garin hodon kwakin za mu iya tambaya ina bayan tambaya mu ce na jasa ne za mu ce ba na jasa ba amma tun da in an an zuƙa hanci ana buguwa shi ke ya zama ya zama muskil to sai kuma maisir shi kuma shi kuma me ya caca shi kuma ruwayoyi daban-daban a cikin ah, majima ya kawo ruwayoyi daban-daban da masu majima bayan da cikin kafi wannan kafi ne cikin kafi akwai inda ke cewa daga- daga malamanmu daban-daban daga ruwaya ruwaya daban-daban har dai a sinadi tiran tiran har ya zo ga zuwa abi basir daga abi abdullahi alaihi salam ya ce amirul mu'minin alaihi salam ya ce asharanju wal nardu kuma almaisa shadaranj da nard ya ce su biyun nan maisir tun da yake maisir da ya zo ainihin mumun ce caca ne amma kimar ne caca shi maisir wani abu ne wanda ake amfani da shi galiba akan yi shi wajen caca saboda haka maisir wa'insu abubuwa kun san ga masu caca ba ba kawai sukan sukan yi da abubuwa daban-daban galiba sukan yi da wa'insu karikatai ne to shi kayan wasannin da akan yi a sa caca shine maisir amma ainihin caca su da a kalmar da ya tafasar ma'ana caca da wasu shine kima ba maisir ba an bayyana to maisir sai ce shaɗaranji da nar duk maisir shaɗaranji shine chess wani abu da mutane suka yi shi da wani da kone da kan doki wani da suka wani ya saka ana wani ya saka ana wani wani ya ɗauka ci ya ɗauke wannan ci a da wata sarauniya da wasu ne wannan ci ya ɗauke kaza sai ci a ce an buge wani mutum biyu ke yi shine shadaranci chess to nar da kuma shi ma wani wani irin kayan wasa ne da ake yin shi a wani gida wani kama akwati a sa wa'ansu wa'ansu itatuwa a sa wa'ansu yan ayo ana tunkuɗa wannan wani ya jawo wannan fizika wannan ya danna wannan ake ce mashi nar yanzu ma akwai ire-iren wanda aka sani a wancan lokacin kenan yanzu akwai su da daman gaske kamar banda chess din akwai draft akwai kwado akwai gidan kasa nasa akwai malam na bakin kogi mai koma da ɗaya akwai gasu na duk su ne irin wa'yan to su ne maisa to amma tun da hadisin da ya zo mana cewa kullum ma kumira fihi fa huwa haram sai duk abin da aka yi kimarinsa ma'ana an sa kuɗi idan aka yi wannan wasan aka ce wanda ya ci ya cika wannan ya sa kaza wannan kaza wanda ya ci a bashi ga ya zama mene shine kima shine caca amma idan ba a sa kuɗi ba to ba zai zama kima ba kamar chess in ba in ba kuɗi aka sa ba chess an yi wasa ne ko da yake ba mu ce maka lafiya da amma dai bai shiga cikin wanda ake ce mishi haramu ko ko lido ko karta in ba a sa kuɗi ba to bai koma caca an fahimta to haka nan kuma wani ruwayan shi ma shi jin wannan shi ma aka tambayi abu abdullah dangane da mai sai ce hiya shataranci sai suka tambayi suka ce wa'in suna cewa nard ne sai ce wa nard aida abdullah to me ma'ana me wa'annan kaman ce in ba a sa kuɗi ba ya zama kimar amsa a bai zama kimar ba to tambaya ya halatta sai mu ce to in ka je can ba ainihin ayar da fito a ƙarara ta ce innamar amurwar mai surwar ansabuwar azramu rissin min amali shaitani fajtanibu an ce inna ma yuridu shaitan an yi kya bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa an sab to kaga anan an faɗi illa din an faɗi din da yasa aka haramta mu to cace sai abinda aka zuba kuɗi to akwai nau'o'in cace da yawa je na bayan cewa akan yi wani abu ce mashi ko rifle doro a ce wannan ya cika to yanzu kuma suna wani sabon salon caca da wannan mobile din sai a ce maka za ka ci mota ko za ka ci kaza ainihin amma kai text don kai text din suna caji ba kudin text ba in kudin text naira hudu ne to shi wannan sai su cire maka naira goma ba a fi kamar ba bai fi mako kamar biyu da suka wuce ba na aka aka siyo min katin star time ni kawai na star time ne da na sa sai na ta da mobile sai ne nuna min ya ci naira talatin alhali text naira hudu ne wai a shewa promotion wai na promotion za a ci mota to ni kuma ni na neman na star time ba ina nan in ci mota ba na ce to allah ya sa to kaga wato kenan wannan kudaden da suke tattara tsakaninsu da shirka din da ke ba da sabis din telecom din za su ba su ƙarin kuɗi da shi ne za su tattara su sai motar su ce mutum ya ci kaga an yi caca da wayo ke saboda tun da ainihin kai kai kaga ka yi text za ka ci ka ce ka yi text za ka ci mota alhali in kai text din za su caje ka kuɗin da da shi suka sai mota har suka ci riba to kaga ya zama mene saboda kar mutum ya ga cewa waye tax zai ya ci kaza da ka gani irin wannan share kawai share ko a ko a ko a ko tax ko email kaga an ce kai kaza ka ci kaza share kawai kawai dun cace ne da wani tun da duk abin da kullum ma kumira fihi fa huwa mai su duk abin da aka sa kuɗi ma to ya zama ya zama mai su amma idan aka ce wani ya aje farashi kamar na tseren doki ko gudu ko wani abu ya ce wanda ya zo na ɗaya zai ba shi so bai zama caca ba amma aka ce bisa ƙa'ida shi ba zai shiga tseren ba in kuma ya shiga in ya zo na ɗaya to shi ba shi za a ba ba in ya zo na ɗaya ranar da an ce to ba shi za a ba ba yana iya shiga tseren ya sa farashi ya ce wanda ya zo na ɗaya za a ba shiga amma shi ne ya zo na ɗaya ba shi zai karɓi farashi ba aka ce to wa za a ba na biyu wasu ka ce a ba na biyu ke ko kuma a ba 'yan kallo wannan ya matsa gemman fuka amma ala yali shi ba zai ci ba an fahimta ai saboda haka ba za ka sa kuɗi ka ciwo ciwo maka kuɗi ba amma wani ne ya aje farashi ya ce wanda ya kaza zan ba shi kaza to ba caca ba kamar a ce wani gasa ko da kamar a ce ko karatun alkurani ko wani kacici kacici ko menene ko menene a ce amma wani ne ya ba da farashi kyauta amma idan za ku tattara kuɗinku ne a sai farashin to sunansa caca an fahimta kullu ma umira fihi fa huwa almaisir duk abin da aka sa kuɗi don ya ciwo abin to ya zama caca an fahimta na faɗin wannan ne don yanzu a cace cace cace na shigowa kala kala da hanyoyi daban-daban sai mutum ya cace shi bai san yana cace ba to cace haramun to sai magana ta gaba bayan hamruwar maisir ويسألونك ماذا ينفقون ماذا ينفقون قل العفو za kuma su tambaye ka mai za su bayar a baya mun karanta wannan shiyan aya baya kaɗan aya 215 ya tsaro na kama za yi tuku to nan kuma sai ya zo shi ma irin wannan kalmar wa ya tsaro na kama za yi tuku to can sai aka ce قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل nan kuma sai aka ce kulil afu in ba manta ba lokacin da muke amsa wancan mun ce muke fassara wancan mun ce ainihin tambayan maza ne maza yin fuko amma da aka ansa sai aka ai ansa shi da masarrafan infaki din za mu ke cewa akwai ayan kuma da take cewa ya tsaro na kama za a yi fuko na ƙurar abu in ka gwama a can an faɗi masarrafa wato in za a yi in an fidda infaƙin wa za a ba shi aka amma dai tambayan ba a ce ga wa za a infaƙi sai aka ce a sharri muku mun karanta cewa lallai shi wanda ya tambaya ya tambayi duka biyu ya ce me zan yi infaƙinsa kuma wa zan ba ya tambayi manzo Allah sai aya ta sauka to kaga sai aka fahimci aka faɗi mai wanda ya fi muhimmanci wa za a ba to nan kuma sai aka faɗi me za a bayar ulil afu ka ce da si afu menene afu ma'anan afu da an fassara shi da cewa shine abin da ya yi ya rara birbishin bukata bayan biyan bukatar to abin da ya saura ko kuma ma'anansa ma ta yasa da ma'anan afo daban-daban ana an karanta shi da ƙulil afuwa ko afuwa in ka sa mashi in ka ce afu na ƙirar juhud kenan shi ne ainihin mutum ya ciye da abin da ya sauƙaƙa domin juhud shi ne mutum ya ya tsananta ko ya cuya ke wato kenan ya, ya ba kan shawar ka ce a abin da ba ba ka sami takura ba cikin cikin saraha kenan da sauƙi ba ka takura ma kanka ba kamar yadda Allah ta ake ce hudul afwa wa amur bil hudul afwa kamar yadda cewa kuma hudul afwa ne ne ta tasdini mawaddati kuma an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi yana cewa yati ahadukum bi malihi kulluhu yatasaddaqu bihi wa yajlisu yatakaffafu nasu inna masalakatu ala zahar gina yace ɗayan ku sai ya zo ya bada duk dukiyarsa gaba ɗaya ya zauna ba da ku ya shiga ya shi roƙon mutane ku ce sadaka bibbishin wadata zaharar gina zaharar gina birbishin kana da shi abin da ya hau sai ka baya ba ce ka tattara abin da kake da shi kai ka zauna baka da shi a cikin kafi da ayashi duk da majma ma daga imam sadiq al'afu alwast alwast daidai gwargwaro ke ba a bayar ɗan kaɗan ba ba a bayar da mai tsananin yawa to harula majma ya kawo ruwayoyi daban-daban haka ma da kummi a nan wannan da kummi da majma duk sun roto an ce la'iktara la iktara wa la israfa duk daga imam sadiq ke da alaihi salam ya ce la iktara wa la israfa ba ba koro ba ba kuma almuwazzaranci ba yau kaga ma'anan mai mai yawa mai yawa ba zai zama laifi ba amma in bai zama israf ba to kuma rola tibiyan da majma duk daga imam ba ya ce innal aqwa ma yaqdulu an qutis sana ma'anan afu din nan abin da ya hau birbishin abincin shekara a majima kuma har walawo a wannan da ya ce daga ba domin lokacin kan ganin majma'ul bayan in ya ruwaito ruwaya aka ce daga imam bakir yana sa ni shakku tun lokacin da naji sai da kamal yana cewa ya bincika ya gano wasu shi ba imam bakir ya ce ya ce abu ja'far wasu kuma masu rubutu sai suka itimalin abu ja'far din nan imam baki to sai kuma suna sa imam baki don kamar nan ya ce a cikin wani ruwayan nasa ya ce daga imam baki din sai aka ce wannan ayan wa aya zaka ta shafe wannan ko zaka daban isani da ɗaya bai shafe ɗaya in ba yadda kan cewa ainihin infaki daban yake da zaka duk da shi ma infaki zaka ne zaka kai zai ce infaki ne amma akwai wani nau'in infaƙin wanda ba zakka ba duka kuma wajibai ne illa iyaka zakka an ƙayyade an ce tilas za ka ba da kaza in a daga dangin dukiya kaza in ya kai mikidari kaza a lokaci kara shi an ƙayyade wujuban dole kaza shi ko wannan aka ce wajibinka ne ka bayar amma ba a yi maka ƙaidi ba aka ce in ka bayar da yawa ka sami lada da yawa in ka bayar ɗan kaɗan ka sami lada ɗan kaɗan in ka hana ka sami zunubi amma an kyale ka ka yi me kake so lada mai yawa ko ɗan kaɗan ko ko zunubi kake so ko zaɓi ɗaya ba wanda ba za a zo a karɓa dole ba idan al misali mutum yana da ɗan uwa amma baya ba shi komai shi kuma yana da wadata dan uwan nasa yana da talauci amma baya ba shi komai ya kyale shi da talauci kasan mutanen gari sun kaga dan uwan yana fada amma ya kira shi koma iyaye a ce za ka dan sa fayyace amma kaga yadda ke tafiya wani dan bai ko kula da shi to hukuma za ta iya kwata sai dai a yi masa nasiha saboda haƙƙin misali amma in zakka ce fa za ta hukuma tana iya karɓa shi ana karɓan zakka ko ba sai ka ce ba sai ka yarda ba za a iya karɓa dole amma ba a karɓar ne dole sai dai a maka nasiya abin kai da kanka ne za ka zaɓi ka baya to kun ga wato ɗaya ba zai yiwu a ce ayan isani ayar zakata ka kankar ayar misali kila abu ja'far ibn jarir ne a tabari shi ne ya faɗi wannan kuma mutane suka yi timalin cewa ko imam bakir wallahu alam to wannan a asbabun nuzul ba mu karanta cewa ni ne ya tambayi me zan me zan ciyar ba aka ce afu amma bayan mun karanta wanda ya ce wanda wanda aka ansa kullul walide ma mun faɗi cewa wani mai wadata ne an faɗi sunansa ya ce ainihin me zai ciyar sai aka ce masa ma an faɗi min khairin fadl walide wal aqrabi wal yatama wal masakin wa min sabil وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم أبايا to kuma wannan kaga wai tsaro na kama za yin fi kuna kula afo shi ma za ka gwama shi da wancan aya inda duk magana ɗaya ce ma za yin fi kuna ma za yin fi kuna a can me aka ci ina me aka gaya maka inda za ka kai infaki a nan me aka gaya maka daga me za ka baya ba a ce ka kwanta ma kanka ba a ce ka kwashe duk dukiyar ka infaki amma lokacin muke bayanin wancan na ce mana akwai akwai afu akwai muwasati akwai isa kuma an yabe masu isa da wai tsoro na al'amfusi maloka na biyu kasasa an yabe su akwai kuma masu muwasati wanda za su daidaito a har haɗa duk abin da ake da shi a raba daidai wa daidai muwasati wanda mutane suka karatu kamar yadda aka ce manzala tafiyan kai harin tabuka ya sa ainihin kowa ne da guzurinsa sai ce kowa ya kawo guzur sai aka harada wuri ɗaya sai aka raba daidai wuri da masu shi da yawa da masu shi kaɗan muwasa ke ake ce mana kaga an yi daidai kike kaga mai mai shi da yawa ya sau ya sau sau ya wo mai shi kaɗan kuma ya yi gaba mara shi ma ya samu da shi to sai magana ta gaba kadhalika yubayyinu Allahu lakum lakumul ayati la'allakum tatafakkarun haka nan Allah ke bayyana muku ayoyi ce muku ku yi kaza ku bar kaza a jiya mun karanta cewa dangane da haramcin giya mun karanta cewa ainihin Allah ta'ala a cikin lu'ufinsa bai saukar da hukunci gaba ɗaya ba sai ya saukar da shi a hankali a hankali kamar haramcin giya ba nan da nan ya zo ba sai aka fara cewa in kun sha giya karku ku kusanci sallah sai aka zo kuma aka ce da giya da caca suna da amfani suna cutar amma cutar su ya da amfani su sannan kuma sai karshe aka ce to waɗannan abubuwan miyagun abubuwa ne ku basu to daga nan kuma shi ke saratan ba batun ce wannan duddugan Allah ne domin inda ainihin tun farko an ce masu su bar abin ne kawai to da ainihin zai wayata musu sai ana kankare miyagun ɗabi'u a hankali a ce a bar kaza a bar kaza duk sun ta'awudi a kai sun saba ba sun saba ya zauna al'adu ne su ya zauna musu taron a hankali aka hankali aka dunga raba su da wa'yansu abubuwan ana dafa musu har suka ginu a kan sabon to shine yake cewa kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati haka nan kamar yadda aka aka ga muku wannan haka nan Allah ke bayyana muku ayoyinsa wanda yake akwai hukumce hukumce a ce ku bar kaza ku yi kaza la'allakum tatafakkaru ko za ku yi tunani to tunanin ne maganar gaba maganar gaba kamar ci gaban magana fi duniya wal akhirah a duniya da lahira ba yana nufin ku yi tunanin kuna duniya an kun je lahira ku tunani ba a dangane da al'amarin duniya da lahira ma'anin shi kenan za ku yi a tunani dangane da al'amarin duniya da al'amarin lahira na ce fi umurin daraini fa ta'khuduna bil aslahi wal anfa'i ku yi tunani dangane da al'amarin gidajen nan duniya da lahira sai ku yi riko da wanda ya fi maslaha wanda da wanda ya fi amfani a duniya ake neman lahira ba a neman lahira a lahira ba a zuwa lahira a nemi lahira saboda ka duniya ake neman lahira saboda ka duniya tana da amfani tana da muhimmanci sosai saboda a nan ne ake samun lahira don haka za ka komi ne za ka yi za ka auna da duniyanka da lahira ka- ka- ka gaya al'amarin yake idan ka duba kaga wannan yana da amfani a duniya amma a lahira zai cuce ni to mene abin yi kaga ka gwada ka ce to wannan a duniya ya amfani shi zai zai- za a ji daɗi kamar shan giya din nan ko da ke shan giya ma akwai cutarwar duniya akwai asaran kuɗi akwai doka abin kunya akwai ciwo akwai ɗin masu ma- mashaya giya ba su daɗewa an ce da yake ita giya tana ɓata ƙashi ne shi kuma ƙashi shi ne tsaiko da yake ɗauke da sauran jiki nama da jijiya da jini da sauran duk suna sai kamar kamar kai tsaiko ne ka ɗora mashi kamar yadda ake tsaiko na rufi a ɗora wurin akai idan aka yi tsaiko da da katako sai gara ta cinye me kake tsammani da rufin zai rufa ke to haka nan gangan jikin mutum yana yana ɗau- yana yana yana jikin kashi ne skeleton din to shi ita kuma giya shi take bata saboda haka mashayi baya da iya in in kasus kasusun suka yi rauni to dole dole kawai ba zai ɗauki jikin ba kuma sai sai da ka gani banda cututtukan da take sababawa daban-daban daban-daban a duniya a duniyance da yake shi dan adam in in Allah ya ce mishi kare abu sai kaga yana ya- ya fa ya san ya ce shi shi ba zai ba tunda yake Allah ne ya ce da dukkan alamu duk mu- mu- kasashen da har wanda ake ce musu sun ci gaba din nan duk sun ga- sun san cutan giya amma wai duk da dai a cikin alkur'ani an ce kada a sha to ba za su sha dai ba zai sha tun da yake dai musulmi sun ce Allah ya ce kada a sha to sun sun sha amma taba yanzu suna ta kamfen ɗin a daina shan taba tun da cikin alkur'ani ba a yi magana dangane da wasu jikin musulmi sun ce komai game da ita ba. Sai- sai sai suna ta kamfen a daina sha ba ta da amfani tana cutar da mutum amma giya fa sun yi shuru duk bincike bincike ma an yi bincike ana so so a buga sai su yi kokari su kawar saboda ganin cewa za su kawai tun da wai za su yi kama da addini shi dan ana haka yake wani lokaci kamar ba ka- kamar shi yakan yakan- yakan- yakan so ya saba ne kawai tun da yake tun da yake aka- aka ce masa kare sha giya to sai ya sha da an ce da an kyale shi da ma an ce ka sha sai ce ai ba kyau to tun da an ce mishi kada ya sha shi kuma sai ya sha to shi kenan sai ka sai ka sai ka auna duniyanka da lahirar a duniyan kamar tana cutarwa a lahira kuma cutanta ya fi yawa to ayoyi sai ku sai ko me za ko me za ku aikata sai ku auna shi ku sa tunaninku a duniyanku da lahirar ku ga yaya al'amarin yake ya maslahan shi a nan da ya maslahan shi a can wa yas'alunaka 'anil yatama kaga wani tambayan kuma za kuma su tambaye ka dangane da marayu wannan shi ma za ka ga cewa ainihin an tambayi annabi ne an ce asalin a cikin ummi daga imam sadiq alaihissalam ya ce yayin da ayan da take cewa inna ladina ya'kuluna amwala da yatama zulma inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wasa yaslawna sa'ira wai aka ce duk masu cin dukiyar marayi to suna cin wuta ne a cikin cikunansu kuma za su za su kono ta gobe kiyama to akwai marayu a hannun mutane da yawa da suka ji wannan ayan dole da ya ci dukiyar maraya ya ci wuta sai mutane kuma sai suna koran marayu ba. sai ce to ga shi ne ga ga kayan kusan inda ka zo to zo in ci wuta ba abin da ya haɗa sai ana koran marayu sai kowa ba ya son ya riƙe maraya wannan ba ba ɗan yayanka ba ne eh to amma yanzu sun da zai koma kawai gudun cuta sai ka ga ainihin an fara ko sai mutane da yawan su ainihin sai suka- sai sai suna sai suna kyaman su rike marayu ya ce a kharaja kullum man kana inda hu yatim sai duk wanda ke da marayu sai fita da shi wa sa'alu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fi ikhrajin suka ce ya rasulullah to mu fa mun ji ba abinda ba za mu iya ba masu cin dukiyar maraya suna cin mutum mu ba mun duk mun ce su bar gidanmu to ya kenan shine sai wannan fa nazara sai wannan ayata ya samu a cikin majima har wala yau daga imam sadiq daga babansa duk da mawancin imam sadiq ya wadatar daga duk lokacin da ka ce imam sadiq muka ce imam sadiq alaihi salam ya ce kaza amma duk abin da ka ji mun ce imam sadiq ya ce kaza ma'anansa ya ji wajen babansa babansa ya ji wajen babansa babansa ya ji wajen babansa babansa ya ji wajen manzo Allah manzo Allah ya ji wajen jibril jibril daga wajen Allah saboda haka duk abin da ka ji imam sadiq ya faɗa to annabi ne ya faɗa shi ma ana masa wannan kinaya da sadiqul amin sau zancen su zancen manzo Allah to yace lamma nazarar wa atul yatama amwarahu wannan kuma wato yadda ayin kuma atul yatama amwarahu ta sauka sai suka ji tsoron cuɗanya dukiyarsu da mana marayu wannan abin ya wuyata musu sai suka kawo kuka wajen matsalar ya dami da wannan yanzu an ce mu riƙe dukiyar maraya sai maraya ya kai rushi da ɗinsa ya balaga ya kai rushi sannan mu ba shi dukiyarsa amma kuma mu riƙe wanda yake mawadaci falesta abin wa man kana fakiran wani kafafin wa mun kana ganin falesta abin wa mun kana fakiran fale a kullum ma'aruf to ga su nan ga su wani hukunci shi nan tafi a cikin suratun nisa to wanda yake itimalin wancan ya sauka kafin wannan wancan wanda yake da yake alqur'ani ba wanda muke karanta yadda muke karanta shi ba jerin yadda ya sauka ba da wancan innal ladhina ya'kuluna amwal yatama ta riga ta sauka da kuma wa atul yatama amwalakum shi ma ta riga ta sauka duk da yana cikin suratun nisa amma ta sauka kafin wannan ya sa alunaka an yatama ta to da aka ce musu gashi-gashi sai suka ce kai ya rasulullah wannan abin ya wahala mana ainihin al'amarin dukiyar maraya da wahala da ke ruku to sai wannan aya ta sauka tana musu bayani ya ce ƙul islahun lahum khair to ka ce gyara gare su marayu shi ne ya fi shi ne a sai ya fi alheri wato fiye da koransu kenan ya ce hairun ya ce mudakhalatuhum li islahim hairun min mujanabatihim ka ce ainihin gyara al'amarinsu da hulɗa da su shi ya fi nisantansu wato dun an ce maka wanda ya ci dukiyar maraya ya ci wuta sai ka ce to ba ni ba maraya san inda kano ba ni ba ka karo zo in ci wuta to in aka kyale shi da dukiyarsa mai zai faru da shi yaro ne karami in aka ce ga dukiyarka sai inda kano ba mai zai kuwa to aka ce a ba haka ake nufi ba an ce muku ku kore su ba ne an ce ku gyara al'amari a yi mai kyau ne yawa ba jarumtaka ne ainihin ka guje ma takalifai ba kamar kamar ainihin kaga ainihin zama cikin mutane akwai matsaloli sai ka gudu ka je daji kai zaman ka kawai zika wato ainihin anan an ce maka riƙon duke maraya da wahala sai ka ce to baka ba maraya kai jarumi da jaruntaka shine ka zauna da maraya ka riƙe amana ko ba lura ba ba ainihin ka kore shi ba to zai aka ce kul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum in kuma ku za ku yi muhadara ku ta ku ta ku cuɗanya da su to ai yan uwanku ne in kun cuɗanya da da maraya wato kun kawo shi a cikin iyalanku yaro ne karami mahaifinsa ya rasu ya bar dukiya an baka amanan dukiyarsa ka ɗauko yaron ka sa a gidanka ka haɗa dukiyanka da nasa da ka haɗa 'ya'yansa da 'ya'yanka a maslahansa ba a maslahanka ba a maslahansa to ai 'yan uwanku ne to in ya zama maslahansa ne Allah ya sani in maslahanka ne Allah ya sani shine ce wallahu ya alamul mufsida min al muslih Allah ya san mai barna daga mai gyara in ka cakuɗa dukiyar nasa da naka amma kuma shi ainihin ya shi yake amfana kuma maslahansa ne ai sa aka yakar da sanu za mu karanta ruwayoyin da ke cewa idan idan kai al misali ka san shi yaron nan akwai abin gwargwadon abin da zai zama infakinsa a shekara misali sai ka ciro wannan infakin sai ka zuba a cikin naka jirgin infakin kai wanda kuke ci da nariya sai kuka haɗa gaba ɗaya kuka ci an ƙware shi an ƙware shi ba ƙware shi abinda daidai abinda zai ɗawainiyarsa na shekara ka fitar ka fitar da ɗawainiyar iyalanka ka haɗa gaba ɗaya to in a babin musulhu ne amma idan kuma kai mai barna ne kayi ne wayau kai don ka ci nasa dukiyar sai aka cakuɗa dukiyarsa da naka sai kana amfana da dukiyarsa da taimakon da a bayyane cewa kana taimakon maraya nan ko kana taimakon kanka daga dukiyar maraya to kai ne mufsi Allah ya sani in an cakuɗa a maslahan maraya Allah ya sani in an cakuɗa a dukiya a maslahan shi mai riƙon maraya Allah ya sani za a cakuɗa dukiya eh a maslahan wane a maslahan maraya walau sha Allahu la'anatahu da Allah ya so da ya tsananta muku ya kuntata muku ya ce lalle in dukiyar mara ya zo hannunka to lalle komi da za ka yi masa da shi sai daga dukiyarsa ka ɗauko ka ajiye lissafi kar ka haɗa dukiyarsa da naka naka daban nasa daban to kun san zai wuyan gaske in ana zaune da maraya ana cin abinci tare a gida ɗaya ba akan yi tukunya ɗaya ba to idan aka ce shi wannan marayan lowa nawa yake ci kuma sau nawa yake lasan miya tsokan nama nawa sannan a yi masa lissafi a ce to kuɗin abin da ya ci nawa ne to a fitar a lissafi ai zai wahala to da Allah ya so ya kuntata muku ya tsananta ya ce komai na marayan sai an tantance to ya san Allah ta'ala ya san zai wayata muku sai ce a kuna iya caku da dukiyanku da nasu amma a maslaharsu ba a maslahar ku ba to in kuma mai gyara ma Allah ya san wanda yake don gyara san wanda yake yake don ɓarna kun ga idan mutum ya ya ɗauki abin da marayan ke iya ake iya sarrafa masa a shekara ya ɗauki na iyalansa ya haɗa aka ci tare ba laifi idan kuma ya ce ma kai ai ya ɗauki ma marayan a matsayin ɗa na riko dukiyarsa aje masa ya zo ya ci rasa dukiya halas ya ma kyauta kaman kana gariyan yana nan tafi falayasta a tafi wa man kana fakiran wanda kuma zan fakiri ba zai iya ba shi ba zai iya daukar ɗawaini sai ce to ya ɗauki ladan ɗawaini maraya shi ya ci daga ciki to kaga amma aka karanta aka ce in maraya na hannunka kowane kwabo nasa shi za ka kashe masa to zai wahala gaske ko to sai Allah bai kuntata muku haka nan a ana ta kuma ta annuti a ce anata shine ya tsananta ta muka sanata annuti kuntata tsananta tsanantawa inna allah azizun hakim allah buwaye ne gwani wato allah ta'ala mai iko ne kan komi kuma gwani ne akan yadda yake shi tsara abubuwa sai ya zama an san lazim bisa zai yi a sami marayu a cikin al'umma lazim ne saboda akan mutu balantana kuma wannan ma asalin maganar marayu ya ma taso kamar da zamu karanta a cikin suratul nisa bayan yakin uhud ya zama aka sami matsalolin marayu suka kunno to kuma ko da ma ba da yaƙi ƙoƙi ba ma ana samun marayu ballantana kuma akwai ya ƙoƙi a sami shahada a mutane su bar yara ƙana su bar dukiyoyi to lalle kam lazim zai zama kuma amana ce dole za a rika wannan amana to amma ba kallafa maka abinda ba za ka iya ba sai aka ce ainihin kuna iya cakuɗa su a maslaha su yara in kuma kuka cakuɗa su a maslahan kanku Allah ya sani to ba laifi in na karanto mana koda mana a cikin kafi daga imam sadiq da ma da tafsirin ayashi daga imam bakir ya ce tukhruju min amwarihim qadara ma yakfihim wa tukhruju min malika qadara ma yakfika thumma tunfiqu ka fitar daga dukiyarsu daidai gwargwadon abin da zai ishe su sannan ka fitar daga naka dukiyar abin da kai kuma zai ishe ka sannan sai ka hada ta mai tambaya ta mai kultu ar'aita in kanu in kanu ya tama sigaran wa kibaran wa ba'dhum ala kiswatan من بعد وبعضهم آكل آكل من بعد من بعد وما وما لهم جميعا وما لهم جميعا sai shi mai tambaya sai shi shi wannan ya tsana ta mai to ya ba ya gaya masa imam ya gaya masa to idan su marayu da manya da kanana ne yara da manya kuma wasu su in za a yi musu riga za a yi musu tufafi za a yi musu manya wasu a musu kanana kuma wajen cin abinci kuma wasu sun fi ci fiye da wasu to ya za a yi sai imam ya ansa masa da cewa ce amma kiswatu fa ala kull insanin minkum samanu kiswati yace kiswa ba shi a ciki kiswa ba shi da cikin jumlan na baka kowa za a yi masa da daidai gwargwadon dukiyarsa kiswa kullum ne muke kiswa yawa kiswa sai daga lokaci zuwa lokaci ake dunka tufafi shi wannan za a iya sanin nawa aka ci da aka dunka tufafi ba wani matsala da gani yace amma kiswa an cewa wa amma ta'amu faj'aluhu jami'a fa inna sigara yushiku an yakula fa inna sigira yushiku an yakula mithl al-kabir yace amma abinci sai kusa gaba daya mishi average bai daya kawai cinikin bai daya ne ba batun cewa wannan yana ci azada na wannan tunda Allah ta'ala ce walau sha Allahu la'ana ta ku ba sai ya lissafta maka adalo ainihin aka ce da manya da yara ne sai a ce gaba ɗaya mutum ya matsakaci yana cin kamar nawa a ce yana cin kamar kaza sai a lissafta gaba ɗaya a cikin wani ruwaya kuma wala ya zara'u min amwalihim shay'an in innama hiya annar kar a tankwar wani abu da dukiyar daga dukiyarsu domin fa wannan fa wutar wato ya ƙara da cewa an ka ɗebo dukiyarsu daidai gwargwadon bukatar nasu ka ɗebo naka ka haɗa kuka ci tare ba laifi amma kar a ɗebo wani abu na ƙari daga cikin dukiyarsa a sa'a naka domin wannan wutar inna lalzai na ya kulo na amuwa da wuta ma yana inda ma ya kulo na fi mutu da yin nuna nan a cikin kafi inda Allah ta rike cewa in tuhadatuhum fa ihwanu wani mai suna sama'a ya ce na tambaye abu abdullahi dangane da wani ya ce ya'ani alyata ma idza kana rajulu yalil aitam fi hijrihi falyakhruju min malihi ala qadar ma yakhruju kulli insanin minhum fa yuqadatuhum wa ya'kuluna jami'a ولا يظهر ولا يظهرن من أموالهم شيئا إنما هي النار wato ainihin ya ce ya dangane da marayu ne in kun cuɗanya da su ku fitar da zai gwargwadon abincinsu ku fitar da naku sai ku haɗa ku ci tare amma kar a zama an tankwara wani abu daga cikin dukiyoyinsu domin fa wannan wutan cikin ayashi tafsirin ayashi goni da yake cewa daga daga abi hamza wannan da yake wannan ruwan shi ya kai shi zuwa ga annabi daga abi hamza daga abi ja'far kirkin ya ce wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa ali ya ce ya rasulallah dan uwana ya mutu kuma ya bar marayu yana kuma da awaki sai ce me ya halatta mini daga gare su ya bar garkin awaki ya zanyi mashiya ba lalai yana nufin awaki ba tunda ba aka ake ce masa ko tuma kila awaki duk ɗaya ne sunan suke to sai ce faƙadar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi idza kunta tabidu hawdaha wa tarud nadatiha wa taqumu ala ra'yatiha fashrab bil albaniha ghayr mujtahidin lil halbi wala darar bil walad wallahu ya'lamu al mufsida min al muslih yace idan ka kiyaye kiwon makiyayi shayarwanta da da abincin dabbobin a takaici magana da wasu kalmomi manzo Allah ya amma da abin da yake nufi in ka kiyaye cin su da shan su dabbobin ka kiyaye ainihin kiwon su kenan to kana iya shan nonon su ba tare da ka tsananta tatsa ba ta yadda zai cutar da yaron don sai an in akuya ta haihu ne ake tatsa nonon ta za ka iya tatsa nonon ka sha amma ba ba mai tsananin da zai iya cutar da ɗan da take shayarwa kuma Allah ya san mai gyara da mai ɓanna na ga wannan shigen irin wannan ruwayan ya ɗan ya ya yi kama da wannan ya ɗan bayani akan duk da akan irin wannan banda ruwayan abi hamza din nan akwai wani ruwaya kuma wannan shi ma a cikin tafsirin ayashi din daga muhammad bin muslim ya ce na tambaye shi dangane da wani mutum a hannunsa akwai dabbobi na ɗan uwansa maraya wanda ke yadda da shi ya ce yana iya yana iya haɗa shi da nasa dabbobin ya ce in yana kula da kiwonsu yana iya tatsan nonansu a tsan da ba zai cutar da yaran da suka haifa sannan kuma sai ce ya karanta wa man kana ganin yan fale su da abin wa man kana tsatsiran fale a kullum da rawaru sai kuma ya sace ce wallahu ya alamul mufsida min al-musu ƙari shine wannan ya ce ya karanta wa man kana ganiya palestine to kaga wajen cuɗanya dukiya dai yau tare dai da maraya yana iya ke amma a maslahan wane tambaya a maslahan maraya ba a maslahan mai rikon maraya ba shi ne ba to magana ta gaba wala tankewar mashirka ma shiga ma shiga gobe insha Allah da yake yau ranar maulidin imam hassan al-mujtaba salamun lahi alai wanda aka haifa rana mai kamar ta yau 15 ga watan ramadan an ce a shekara ta uku bayan hijira aka haifi imam hassan al-mujtaba shine kuma magajin babansa amirul mu'mini shine wasiyan amirul mu'mini shi zaura shine imami na biyu ana masa alkunya da abu muhammad abu muhammad hassan bin ali bin abi talib alaihi masa a madina kuma yana da laƙubba da yawa wanda ya fi shahara shine al-mujtaba har wala ana ce ana ana ce mishi asibt in an ce asibt kawai shine ko kwanan nan gab da ramadan ina an yi wani taro na musamman akan imam hassan al-mustaba taron ƙasa da ƙasa wanda har an gayyace ni amma wa'annan shakiyai ɗin da suka yi abin da suka yi sai sa sai ban tafi ba to kuma ainihin an ce mashi sibt ne kawai sun suka ce aminin conference ɗin ƙasa da ƙasa akan sibt sibt da an ce sibt kawai jika ba ana nufin sibt ɗin nabi wannan imam hassan ke sai dai an yi tasniya sun an ce sibtayin rahama wa imam to ka san ana nufin da dan uwansa amma an ce sibt kawai shi ake nufi an ce sibtayin to ka san su biyu kenan har wala ana ce ana ana masa lakabi da asayid da al'amin da alhujja da al'asir da taƙi zaki mujtaba shi ne bisha al-zahid al-bar al-naqi duk duk duk laƙubban imam azhar al-mujtaba an roito daga gare shi yana cewa ainihin أو أفسر في أي سورة ما شاء ركبك duk surar da Allah ya gada ma sai tarkibin don akwai lokacin makaranta wani makaranta wani hadisi da ke cewa Allah ta'ala yana ɗauko surar da ya gada ma ne ya ba mutum tun daga adam har ya zuwa shi zai ɗauko kowane sura ya gada ma surar wani ban sani ba ko ko wani na taɓa jin wata magana ni ba na karanta ba ne amma wani ana cewa kowane mutum wai akwai irin shi ko arba'in amma ni ba na karanta ba ne don wani lokaci sai ka gama ka ga wani kaman ka san shi sai ka ce kai ne wani sai ce lalle ba shi ba ne ko kuma ka ce ko dan wani ne sai ce awo ko wani tafiya da dan a jirgi na dawa daga iraq na zan ga wani ni dai da ganin sa dai na ga wannan kawai ko ba a tambaya ba ma dan wani ne wanda muka yi makaranta ta dai sun ce kai dan wani ne ko sai ce sai zama shi ko mu ko sama ba ji bai san wannan madani ba amma sun yi kama sosai a dauka dan sai yace ka san shi shi bai tausayin shi to shi ke nan kun yi kama to shi ke nan fi ayi su rata ma shi a raka ba sai ya ce ainihin صور الله عز وجل علي بن ابي طالب في ظهر ابي طالب على سوره محمد صلى الله عليه وسلم wannan fadin imam sai ce Allah ya suranta Allah azza wa jalla ya suranta Ali bin Abi Talib a tsatsan Abu Talib a suran Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana Ali bin Abi Talib ashbahu an-nas bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Ali bin Abi Talib alaihi salam shi kowa kama da manzo Allah sallallahu aji mun karatu mu ko na shekarun jiya da muke cewa an yake ce musu yanzu ko za ku kawo wani wanda ya fi nesa da kama da annabi ku kawo shi ko ku nesanta wanda ya kusa ya kama da annabi ko ko da hujjar kama ma ya kamata ka ce wannan ya fi kama da annabi ballanta na kuma da waɗansu darajojin ma da wani to shi ke ya ce wa kanar hussein bin ali ashbahun nasu bi fatima salamu alaikum shi kuma hassan bin ali alaihi masalam shi kuma fi kowa kama da sai da fatima ta sa wa kuntu ana ashbahun nasi bi khajirati al-quba je imam hasan an musa wace ni kuma na fi kowa kamannu da khadija al-quba shi ya ya kama da ka abin nan kakarsa ke kuma ranar bakwai ga bayan haihuwarsa da kwana bakwai sai da zahara ta kawo shi a lullube a wani kyalle na hariri wanda jibril ne ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa ali daga aljanna wannan kyallen sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa ali ya sanya masa suna asa ya yanka masa rago to shi imam hasan al-mujtaba ainihin wannan al'umma ba ta faye sanin shi ba da mama ma kawai ba ta faya saninsa ba ne sai ma ta murguɗa tarihinsa a kuma lallai al'amarin imam hassan ya zama ya hata ga su magoya bayan a yi mata arabai sun ba su san shi ba sosai kuma su cika ba a cika ba shi haƙƙin da ya dace da shi saboda ɗan uwansa hussein ya fi shahara saboda ya abin da ya faru a karbar saboda akan yi akan akan zaman ashura ai wannan ai wannan ai a ita tuna imam hussein har ta kai mutane suna ganin kamar shi imam hussein kamar ya fi ɗan hasan alalimu a wurinmu a daraja ainihin imam hassan ya fi hussein ya fi shi daraja daga daga amirul mu'minin a daraja sai imam hassan daga imam hassan sai imam hussein kuma shi ma imam hussein ya faɗa haka nan a ranar karbala ya ce ainihin kun kashe ba ya ce babana ya fi ne amma kun kashe shi babana ɗari kuma ɗan uwana hassan ya fi ne kuma kun kashe shi domin yau kuma na- na- yau kuma na waya kuma za ku kashe kuma inda ainihin mutum zai rubi tarihi zai ga cewa shi kuma ya fi ɗan uwansa Hussaini shan wahala domin shi imam eh, hassan da al ba ƙaramin wahala ya sha ba. sai an binciki tarihinsa ne za ka ga irin wahalar da ya sha to kuma har wala yau cikin abubuwan da mutane su kan tattayi wanda ya kan nuna ba su yi ma imam hassan musa ba adalci ba sai ainihin su rika nuna cewa kamar shi eh, shi hu- shi imam ko- ko ma ce ba su yi ma ma imam hussein ma adalci ba sai su nuna kamar shi imam shi yana son yaki shi ko imam hassan mai son zama lafiya saboda haka shi sai ya sulhu da ma'auya amma shi imam hussein sai ya zo ya ya yaki da yazidu gashi an kashi to ba su yi ma imam hassan adalci ba ba su yi ma kuma imam hussein adalci a wannan faɗi nasa kowanne ya yi abin da ya dace a lokacinsa inda a ce imam hussein ya yana nan har lokacin yazidu abin da ɗan uwansa hassan ya- hussein ya yi ba shi zai yi inda kuma imam husaini ne yake nan lokaci a ce imam hassan misali makadara ya riga ya wuce tuntun sai ya zama lokacin baya sai- sai ga a lokacin ma'awuya sai ga sai ya zama imam husaini ne to da ainihin abin da shi kuma imam hassan ya shi ma shi zai da ɗaya ne a matsayin ɗaya abin da ya shi zai kowa ya yi abin da ya dace da lokacin sai shi imam hassan Uh, kamar yadda kuka sani ra bayan shi- shi amirul mu'minin yadda suka yi ta suka yi ta kaurace masa da yadda yake ta karfafa musu gwiwar su jihadi suna ta gujewa har ma suna tsiyayewa suna komawa bangaren ma'auya to wannan abin da imam hassan ya gada ke sai ya zama wannan runduna wanda da su ana ganin sun haɗu kamar za su je yaƙi aka kashe amirul mu'minin idan haka nan ne ai ya kamata su kasance tare da imam hassan su ci gaba ko to ai kuma shi kenan sai a bi irin irin yadda aka yi suka yi ta bijire ma amirul mumin haka suka yi ta bijire ma imam Hassan. har ta kai ma a cikinsu akwai masu ma mu'awiya yi har suna cewa da mu'awiya su su sahabban hasani amma kuma a lokacin ma'aikatan mu'awiya suna ce masa kana so mu kawo maka kansa ne ko mu kawo maka shi da rai ne sai yana cewa a ku kawo man shi dare ne sai in rama abin da ubansa ya mana ubansa ya ce mana irhabu fa antum tulaqa ni ma sai in ce izhab fa antum taliq ko zuwa yake nufi da ubansa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yace izhabu fa antum tulaqa yace shi ma zai rama abin da aka yi musu ubansu ubansa don shi muawiya ba shi nan lokacin da aka ce izhabu fa antum tulaqa yana ya gudu amma an ce ma babansa dalik ne saboda haka shi ma dalik ne taba'an ru'uwansa so shi ma zai rama to sai ya zama shi imam hassan sai ya fuskanci cewa waɗannan da suke nuna kansu a matsayin sahabbansa suna ga abin da suke yi ya ga cewa ya fi mashi sauƙi ya zama shi da ma'auyan nema suka daddale da a ce ainihin sun sun aikata wani to bilhassil ma har sun taɓa harbin shi da kibiya a masallaci ta sami hannunsa kuma lokacin da yake jinya ainihin suka yi ƙoƙarin su- su- su yi hujumi a wurin a aka fafa ta yaƙi a- a- a madain to haka nan da ya ga al'amarin da yake yake ciki ya ga cewa sul- sulhun ne ya fi alkhairi sannan sai ya sulhu da ma'auya a kan sharuɗa sharuɗa daban-daban a mahallinsa daga ciki akwai cewa zai tabbatar an an tsaye da sallah an kiyaye da da ba da zakka da hajji da duk ayyukan addini ma'awiya ya ce yaya kuma za a yi shari'a da shari'a musulunci ya ce yaya kuma shi ba zai ce ma ma'awiya amirul mu'mini ba ya ce yaya kuma ba za a daina zagin ali alaihi salam kan mumbarori kuma ina ne ya ce yaya ya ce kuma ba za a yi gobe ta da kulli ga mabiya ali ba da mabiya siyasa ya ce yaya ba za a yi kaza hashi in ma in ma'awiya ji da tsauri sai ya ce in ce ko in na yadda za a bar mun mulki din ya ce eh sai ce na yadda duk ya ce kowane ma'awa ya ce yaya sannan su ce to shi da cikin sharuɗa in ma'awaya in ya mutu to shugabancin zai dawo hannun imam hassan ya ce yaya in kuma ni na mutu kafin ka mutu to shugabancin zai koma zuwa ɗan kwana ne sai ya ce na yaya aka yi yana aka sa'ani aka ce allah ne shaida da ma'awa ya koma sham ya ce shamawa ban yaƙe ku domin ku yi sallah ko ku yi azumi ko ku ba da na yaƙe ku ne in mallake ku kuma na mallake ku saboda haka yarjejeniyar da muka yi da hassan na take ƙarƙashin ƙafafuna kuma shi ne ainihin tun da ya san yarjejeniyar in ya mutu al'amari zai koma hannun hassani ko da ke kuma ba hassan zai koma hannun husaini ya ta aika ma imam hassan da guba har ma dai imam hassan ya ta cin guba din kuma amma bai mutu to sai ya aika ma sarkin rom cewa yana son guban da ke kisan fara daya sai sarki rumi ce masa ai mu ba ma kashe wani da irin wannan guban sai maƙiyin sai ce ai wannan da zan kashe shi ma maƙiyinka ne don ubansa ya so ya kawo maka hai yana nufin manzo Allah to shine sai sarki rumi ya bashi shine nan wannan a safar zamarin magabayin maulidi ne ba shahada a wajen a wajen wajen shahada ma yi wannan magana to shikenan da ya aka samu shi guba a zuma wanda aka samu shi abincin buɗe baki bayan ya yi azumi ya yi jinya na kamar kwana arba'in sannan ya koma ya zuwa ga rahamar Allah aka kawo labari fada ma'auya ya sujudu shukur ya kyalkace da dariya sannan ya sujudu shukur duk suka yi sujudu suka suka bubbuga goshinsu aka yi da dariya labari mai daɗi ya zo dama yana da masu masu kai labari kullum mutum ɗaya zai tashi daga dimash ya kama hanya kuma kuma kullum mutum zai taso daga madina ya kamo hanya akwai zangonin da ake cewa ciwo ya yi tsanani ce wani zuwa gudu ciwo ya yi tsanani haɗin da na kawo lada har labarin mutuwa ta zo aka yi dariya to ainihin daga cikin ƙwaron da aka yi ma imam hassan har da cewa sun suna cewa an yanka mashi fansho wai sai je ya aure aure wai shi aura ka saka don a cikin littattafan ama za ka ga su abubuwa daban-daban miyagun abubuwa sun rubuta kamar suna neman su ɓata kamannin wannan wannan bawan allah to cikin ziyarar shi za ka an ce ainihin ayyuhal alimu bit ta'awil wani wanda allah ta'ala ya bashi sanin alkur'ani yanzu suwa ne inda aka tambaye su kun taɓa jin an ce maku imam hassan ya ce wannan ayan tana nufin kaza kuma na wani malama a karanta littafin amma da ɗaya sai daga an ce hassan ya ce ba sai ɗauka shi ne a jawai hassan da basiri shi ne ya ce kaza ba ka ji an ce maka imam hassan ya ce kaza dangane da tarjama kuma wa ya san cikin ulakubban nan nasu haddasa a zahid wa ya san zuhudin imam hassan wa ya san yawan ibadan imam hassan wanda aka ce ya yi ya yi hajji sau 25 da kafa ai yana cewa yana jin kunyan allah gobe kyama ce mishi sau nawa kai hajji da kafa kuma aka ce da watan azumi yakan sauke alkur'ani sau 60 ɗaya da rana ɗaya da daddare kullewa sannan ga kowane jami'in jami'in zuhudinsa ne jami'in hudu yawan ibadansa ne jami'in kyautatawansa ga mutane ne tausayinsa da mutane da duk wa'annan ilmummuka daban-daban na imam hassan wanda ya koya ma al'umma sannan kuma da fifikon inda za a tambayi mutane da yawa wane ne ya fi bayan amirul mu'minin da wasu tunanin kasa amma shi ne yau da ranar haihuwarsa na san mu ma kanmu ma muna ina wannan magana za mu ce ai mu ma ba mu yi ba mu yadda ya kamata su mu ma ba ma yin maulidin shi da gagarumin biki hidirin ya faɗo mana a ramadan ne kuma amma muka yi zaman makokinsa na ranar bakwai ga watan su ba ranar shahadarsa amma ba laifi ne ba domin an yi zaman makokin ɗan uwan sosai domin duk lokacin da ka yi zaman makokin imam hussein ka yi na hassan da hussein ka yi na amirul mumin ka yi na sai da zahara ka yi na mazahar waka duk ana tunawa da duk lokacin da ka tuna da ɗayansu ka tuna da kowannensu sau ka tunawa da imam hussein shi ma tunawa da ɗan uwansa ne hassan to imam hassan almujtaba cikin a cikin da yake shi ya sami tsatso ta hanyar 'ya'yansa akwai wani ɗansa mai suna hassan ɗan hassan akwai ma hassan ɗan hassan ɗan hassan hassan musallaf ke shi an ɗauka an kashe shi a yakin karbala amma ta bayyana ashe ba a kashe shi da aka tsince shi a cikin gawawwaki da sauran numfashi sai suka nemi karasa shi to sai wani daga dangin mahaifiyar yaron ya ce ɗan yar omu ne ba za ka kashe shi sai suka ce ai ɗan ali ne sai mun kashe sai umar bin sa'ad ya ce ku kyale masa ɗan yar uwansa sai ya ɗauke shi ya je jinyarsa saboda haka su da aka ɗebi iyalan aka kai su dimashq duk sun ɗauka an kashe hassan ɗan hassan har da matarsa wadda imam hassan ya ɗaura mashi aure ne kafin ya shiga fagen fama amma da aka daga baya sai aka zo madina daga baya suna madina sai aka sai ga shi dawo to kuma har sun hayayyafa da ita ita matarsa wadda mai suna fatima wadda ta fi kama da sai da fatima tautawa kuma aka ce yayin da hassan ɗan hassan ya rasu har ta ma kafa haima a daidai kabarinsa a baki inda aka bizne shi sai da ta shekara a wurin tana zaman makoki ta ce to wannan ya wadatar duk ba ta gama ba amma dai ta shekara tana zaman makoki a wajen kabarinsa to akwai kuma wani ɗansa mai suna zai da ɗan hassan wanda shi ya yi tsawon rai shi wannan hassan ɗansa ya shi ya rasu da shi yana ɗan shekara talatin da hudu ne amma zai da ɗan hassan yaro sai yana da shekara wajen 90 da wani abu zaka shi yana da 'ya'ya da yawan wasu kuma hata muni lokacin mulkin banu umayya su sun ga sun wani lokaci sai su ce akwai a samu na sarki sai ce to ko musiri na ahlul baiti ne a ba zai da ɗan hassan wani lokaci kuma a wani sarki ya ce kar a bashi wani kuma wani kuma wani sarki ya zo ce a bashi a kan su akalla dai shi sun daidai gwargwado sun ɗan saurara mashi to saboda haka ta hanyar shi an sami an haye an sami ƴaƴan Hassan da yawan gaske sun bazu a sassa daban-daban akwai kuma amma shi Hussein yana da ɗaɗaya ne rak shine Imam Zainal Abidin shine kadai wanda shi ma ya wanzu a Karbala har sun so su kai shi Allah bai yarda to shi kuma ta hanyar sa aka sami sauran a'imma duk sun gangaro ne ta hanyar Imam Hussein ganin cewa akwai ya'imma duk ta hanyar imam hussein ne wannan daraja ta daban da allah ta'ala ya ma imam hussein koma bayan ɗan uwansa hassan wanda ya zama ainihin shi a imma ba su bi ta hanyar hassan ta hanyar husaini kuma da sani da yarda